na hauda da ke jama'are, Imam Yunusa Abubakar jama'are, tare da shi akwai alaramma Sulaiman Aliyu Gwaram, alaramma Sulaiman Aliyu Gwaram Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها عند ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود مدبر إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبهر فيض من أطاياه الطير سبهه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت السكور السم قدسه والنهل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala’ mai rahama da jin ƙai wanda cikin bayawarsa da rahamarsa Allah ya mana arzikin haɗuwa a cikin wannan gari na damban a kuma fadar mai martaba sarkin damban a wannan marece na asabat bil munasaba ta yi daidai da sha biyar ga watan rabi'u sani hijirar annabin rahama sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1447 wadda ta yi daidai da shida ga watan Disamba na miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara ta 2025. A Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu ƙarƙashin kiran shugabanni na wannan ƙungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna don isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ƙungiyar ta saba. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala tun daga kan shugaban ƙungiya Prof da sauran shugabanni Allah subhanahu wataala ya saka musu mafificin alkhairi ƴan uwa masu albarka cikin malamai da suka ja hankali a wannan mimbari idan mun ɗauki tunatarwa da Dr. Abbati ya mana malam ya ja hankalinmu akan matsalar da muke rayuwa akan ta yanzu nan matsalar da ya kamata kowane musulmi ya mayar da hankali akan ta ya tambayi kansa menene ya jawo wannan matsala kuma menene abin da zai taimaka wajen hallale matsala malami na biyu dr balabal Allah ya saka masa da alkhairi da ya zo sai ya ƙara ɗorawa ya daɗa fito mana da matsalan fili ya ja hankalinmu akan matsalan kuma sa'an nan ya ba mu shawarwarin da ya kamata mu ɗoro a kayi sa'an nan a shehun malami muhammad muhammad albani daga misau da ya zo sai ya mana magana akan asalin matsala ɗin. Menene asalin matsalar shi ne abin da ya shafi tauhidi, a tauhidi awwalan. Tauhidi shi ne tushe na farko. ‘Yan uwa masu girma wajibi ne mu tambayi kanmu, limaza ya kira hunana. Wai menene matsalar, menene dalilin da ya sa kafiran duniya gaba ɗaya ya zama damuwarsu da matsalarsu shi ne musulmai da addinin musulunci. Menene matsalar? shin mu musulman nan da ya zama mu ne hadafi a dukkanin alamin islami ba matsala ne ta Najeriya ba idan mun kalli alamin islami bi sifa amma zaka dauka tun daga abin da ya faru a baya bayan nan a daular Iraq ka koma Afghanistan ka koma Tunis ka koma Yemen ka koma Suriya ka koma Libya ka koma sauran dauloli na musulmai da gaba ɗaya aka dammare su aka dirkake su menene matsalar to sai ga shi yau al'ummar musulmai a wannan ƙasar mun zama muna cikin target mu ba muna kan hadafi menene matsalar matsalar ƴan uwa musulmai shine addinin musulunci to amma damuwar mu musulman da ya zama wannan shi ne abin da ake nufinmu da shi mun riƙe addinin musuluncin a zahiri mun tsaya muna kula da addinin kamar yadda ya kamata wannan shi ne tambayar da ya kamata kowane ɗaya daga cikinmu ya ba mu kansa amsa to lallai 'yan uwa akwai bishara gwaggwaɓa daga Allah maɗaukacin sarki idan mun tsaya mun yi riƙo da addini lallai dama sunna ne ta Allah maɗaukacin sarki waɗannan jarrabawa da fitintunu za su faru kamar yadda shehun malami ba ya kawo cikin littafinsa na nihayatul alam ya kawo hadisin khabbabin al'arab lokacin da aka fita yaƙin tabuka ya ce na je na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin buka masaukin da aka masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa min abubuwa guda shida da za su faru kafin tashin alkiyama daga ciki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun cewa za a gamu da tashin hankali kashe-kashe da mace-mace da afkawa akan al'ummar musulmai to amma menene matsalar ƴan uwa musulmai saboda lalle mu gane cewa muna kan ni'ima kamar yadda malam ya faɗa mana ni'imatun ma ba'da ha ni'ima lalle wannan addini da Allah ya bamu wajibi ne mu gane Allah ya mana ni'imar da babu wata ni'ima da tafita ala ramma min awaqi ma nazal min alquran alkarim yaqulu albari azza wa jal alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa رضيت لكم الإسلام دينا حسبك الله سبحانه وتعالى سيتنا منا idan ba mu gane girman ni'imar da malam ya ambata mana ba yanzu nan sallah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati sa'annan kuma na cika muku ni'imata inji Allah madaukakin sarki menene ni'imar sallah ce wa raditu lakumul islam dina na yarda muku musulunci ya zame muku addini to dan me ba za a muku hasada ba gashi Allah ya muku ni'ima Allah ya zaɓa muku addini da ya muku bushara ya muku alƙawari akan addinin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wani mai ni'ima sai an mar hasada akan ni'ima don haka sai Allah ya bayyana mana ni'ima ga kuma hasada akan ni'imar sai Allah ya sake bayyana mana wadda kathirun min ahli alkitabi wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق Allah madaukakin sarki yace wanda kasiru min ahlil kitabi lam yurdunakum min ba'di imanikum kuffara Allah ya ce da yawa daga cikin Yahudu da Nasara matsalarsu damuwarsu da ake ta hadidi ake haddada al'ummar musulmai lau ya ruddunakum min ba'di imanikum kuffara damuwarsu ya za su su dawo da ku kan kafirci bayan Allah ya shiryar da ku ya ba ku wannan addini na musulunci menene dalili sai ce hasadan min indi anfusihim gashi Allah ya fito mana da abin karara damuwar hasada ne a ransu don mi min ba'di ma ta bayyana lahumul haq bayan fa Allah ya bayyana musu gaskiya cikin littafin su ya ba su labarin addinin ya ba su labarin mabiya addinin da annabin da addinin amma duk da haka suna hasada don haka 'yan uwa wannan dalili hasada ne daga Yahudu da Nasara suke shirya wa musulmai wannan kaidi, amma bushara daga Allah maɗaukacin sarki ba za su samu riba ba, ba za su samu nasara ba, amma shara'i sai mun yi riko da wa'azin da malam ya mana yanzu nan sai mun tsaya da tauhidi na gaskiya. Yau idan ka kalli al'ummar musulmai, shugabanninmu idan neman shugabanci ake hanyar shirka ga Allah za a nema. Idan misali ‘yan kasuwa ne, ana neman kasuwa ko neman jari ta hanyar yi ma Allah shirka za a nema. Idan matan aure ne, neman kyakkyawar zamantakewa da mazaje ta hanyar shirka ga Allah za a nema. Idan miji ne yake neman aure, neman jan hankalin matar da zai aura ta hanyar shirka ga Allah zai nema. Da yawa daga cikin ɗabi'un musulmai ana musuluncin ne da baki, amma kuma shirka ta shiga ta rugurguza ayyuka. ayyukan shi yasa limamin tauhidi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi munazara yayi muqabala yayi mujadala da kafirai da dama amma ƙarshen al'amari annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi Allah ya ba mu nasara to sai Allah ya ba mu ƙa'ida idan muna neman nutsuwa muna neman zaman lafiya muna neman kwanciyar hankali muna neman taimakon Allah to mu bi wannan tafarki na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya mana bayanin hanyar da za mu samu zaman lafiya, mu samu kwanciyar hankali, kamar yadda annabi Ibrahim ya yi tahaddi ga waɗannan mushrikai lokacin da suke tattaunawa. Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari, fa kaifa a kafu ma a sharaftun, wala ta kafu na annakun a sharaftun billah.
Fa kaifa ta, fa kaifa.
فكيف أخاف ما أشركتم فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون جزاك الله خيرا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام sai yake faɗa ma waɗannan kafirai fa kaifa akahu ma asharabtu wai ta yaya zan ji tsoron abin da kuke shirka da shi na kafiranku za su cutar da ni ko za su amfanar da ni ko za su azurta ni ko za su talauta ni ko su dora min cuta ko su ban lafiya wala takhafuna annakum asharaktum billahi ku ba ku ji tsoron cewa kuna shirka ga Allah ba malam yunazzil bihi alaykum sultana kuna hada Allah da abin da babu wata hujja babu wani dalili fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun to ku fada min tsakanin al'ummar da take riko da shirka take saba ma Allah da waɗanda suka rike tauhidi suka yi imani da Allah ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun wane ne cikin waɗannan jama'a biyu suka fi cancanta suka fi dacewa su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da sa'ada da salama sai Allah madaukakin sarki ya amsa mana sai Allah ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin sune waɗanda suka yi imani imani na gaskiya wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin wanda basu takuda imanin nasu da shirka ba ulaika lahumul amn waɗannan Allah yace duk halin da suka shiga na tashin hankali na damuwa Allah madaukakin sarki zai ba su nutsuwa zai ba su kwanciyar hankali wa hum muhtadun kuma Allah zai shirye da su tabarki madaidaici ƴan uwa kamar da muka ambata lallai idan mun kalli wannan tarihi na musulunci duk wanda ya karanta tarihul islam zai ga haka al'amari yake kasancewa muhammad al-hunayn al-misri Allah ya masa rahama wata rana yayi tafiya dan bibiyar hadara islamiyya ya je birnin bagdad ya je birnin basra ya shiga suriya daga nan ya tafi daular usmaniyya ya je turki a istanbul daga nan ya koma alkahira ya tara duk abin da za ka ila wannan hadara ce ta musulunci kafirai sun ragargaza shi sun rusa shi gaba ɗaya duk wani abu da za ka ɗauka yankin isbiliya kurtuba da sauransu an ragargaza abubuwan kamar halin da muke ciki a yanzu wannan bawan Allah sai ya dawo gida bayan ya dawo misra ya kwanta tashin hankali da damuwa ya gagara bacci halin da alamar islami ta shiga sai ya ɗau alƙalami a lokacin a daren ya gagara bacci ya fara rubu abinda yake cewa mali walin najmi yar'ani wa ar'ahu amsa qilana yu'afil ghamda jabnahu li fika ya laylu ahatun urajjiduha awahu law ajada al-ma'thura awahu la tahsabanni muhibban ashtaki wasaban ahwan bima fi sabil al-hubb alqahu inni tadhakkartu wa dhikra ma'arraqatan مجدا تليدا بأيدينا أدعناه ويها الأروبة كان الكون مصرفها Allah ya yi abayad masu tsayi, amma mu ɗau wani abu daga ciki sai yake cewa annat ta jata ilal islami fi baladi ta jinhu fattairi maksusan janaha. Yace duk yadda ka je ka duba musulmai da addinin musulunci a garuruwa na musulmai yace tajribu ka tsayir maksusan janaha sai ka samu musuluncin da musulman kamar wani tsuntsun da aka karya masa fikafikansa shine halin da al'ummar musulmai da musulmai suka koma ciki menene dalili yan uwa musulmai mu koma kan tauhidi mu yi riko da addini na gaskiya Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai taimake mu Allah ramma babu lokaci Allah yace wa'adallahu alladhina amanu minkum sai Allah yace wa amilus salihati Allah yayi alƙawari ga wanda suka yi imani cikin ku suka yi aiki na ƙwarai Allah yace la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim Allah yace yayi alƙawari zai tabbatar da ku za a samu daula islamiyya al'ummar musulmai za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali da tamakkun kamar yadda da magabatansu suka samu Allah ya yi wannan alkawari sa'annan Allah ya yabi annabi Ibrahim alaihi salam saboda tsayuwarsa akan tauhidi kuma Allah ya shiryar da annabi alaihi salam akan riko da wannan tafarki Allah madaukakin sarki ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan sallati wa lam yakun minal mushrikeen kenan ya samu wannan matsayi ya samu wannan tabbata saboda bai zan daga cikin mushrikai ba Allah ce shakiran li an umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim ya sake cewa wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin thumma awhayna ilayka Allah ce sai muka wahayi gare ka ya manzo sallallahu alaihi wasallam an ittabi millata ibrahima hanifan sai Allah sake cewa wa ma kana minal mushrikeen saboda haka illar ƴan uwa musulmai shine hada Allah da wani cikin al'amura za mu yi ta kokari muna ta addu'a muna ta kai kuka amma ma damar muna gwamaye addinin mu da shirka ga Allah yana da wahala mu samu faranyewar hali da matsatsi da muke cikin uwa musulmai a wannan ƙasa don haka lalle wajibi ne mu ci tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah an riga an kira sallah zan takaita anan abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan sa kulakulai da muka yi Allah ya gafarta mana yanayi da muke ciki a wannan ƙasa ta muna roƙon Allah ya ba mu sa'ada da salama da zaman lafiya hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika